أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kayi wa mutane kayi wa munafikai albishir ya annabin Allah in ji Allah me za a yi musu albishir da shi bi anna lahum azaban alima da cewa lalle suna da azaba mai raɗaɗi da take dakonsu take jiransu to shi albishir kamar yadda muka sani albishir ana yin sa ne akan abin da zai faranta rai wanda bai zo ba shi ake cewa albishirinka za a yi maka kaza duk abin da aka ce albishirinka a kai kana sauraron abin da zai faranta maka ne to anan sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yi musu albishir su munafukai da me sai aka ce akwai azaba mai jiran su mai radadi kenan anan albishiri ana ganin kamar ya saba da muhallinsa a'a bai saba ba tunda ai muhallin a ce ai musu gargadi da azaba sai aka ce a yi musu albishir kuma da azaba to ƙur'ani ne fa yake magana Allah ne yake magana don haka albishir ɗin sai ka ga kamar nan ba mahallinsa ba ne kai a ganinka amma mahallinsa ne kuma munafukai ai tare fa da manzan Allah suke duk ayar da za ta sauka a gabansu take sauka azabar da duk Allah yake yin gargaɗi da ita suna ji amma tare da haka suke yin abin da zai wajabta musu wannan azabar ai kamar suna so kenan ai kamar suna ƙaunar azaba kenan ai shauƙinta suke kenan sai annabi Allah ya ce to gaya musu za su haɗu da abin da suke shauƙin nan bashirul munafiqin ba abin da suke so kenan ba to yi musu albishir da shi za su za su haɗu da shi shi sa Allah ya ce ai musu albishir kaga ashe albishir a mahallinta ne a wurin waɗanda za a yi wa ɗin to الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين sai Allah ya zaro wasu wata sifa daga cikin sufofin su munafukan da aka ce a musu albishir da azaba din sai ya ce ba ko waɗanne ba ne ba su ne waɗanda ya takhizun alkafirina suke riƙon kafirai auliya'a majibinta lamarinsu min dunil muminina koma bayan muminai muminai su ya fi kamata a ce mumini ya jibinta dan uwansa mumini amma su ya takhizun alkafirina auliya'a bambadin canjawa suke yi ga mumini sai su aje shi su ɗauki kafirai su munafukai yana daga cikin sura ta sifarsu shine cewa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su da wani amini ingantacce cikakken amini a cikin sahabban annabi sai wa sai kafirai to kaji sifarsu to أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا kamar an yi tambaya me yake sawa wani abu ne zai sa ka aje dan uwanka mumini har ka ɗauki shi yasa shine kafiri a wannan abin a hankalce ba abin da zai wajabta wannan sai neman duniya sai neman ɗaukaka sai neman a ce su ne suke da saldana to wannan yake jawowa suke ganin kafirai za su ba su wannan ɗaukaka ta duniya kafirai za su sa su zama wasu a duniya don haka suka ban muminai almajirai suka tafi ga ainihin sau da haka sai suka bar muminai suka tafi wurin kafirai su jibince su don su samu wata daula ta duniya ko ɗaukakar duniya sai Allah ya ce a yabta gona inda humul izza yanzu waɗannan da suka ban muminai mutanen kirki suka tafi wurin kafirai suka jibince su girma suke nema a wurinsu idan girma suke nema a wurinsu annabi gaya musu sun kuskura hanyar girma domin girman su waɗannan waɗanda suke neman girma a wurinsu su waye ba su to ya suka kuskura hanya ga mai ba da girma ice fa innal izzata lillahi jami'a in ana neman girma ne Allah ce ga yawo musu munafukan nan ya izza a wurina take kuma izza gaba ɗaya izza ce ta kuɗi izza ce ta ɗaukaka izza ce ta lafiya izza ce ta wayewa duk tana wurin Allah saboda haka ashe wannan babban ƙalubale ne ga musulmi ba wa- ba munafukai ake gaya wannan kawai ba kai musulmi wanda ka ɗauki kafirai su ne alƙiblarka saboda sun fi wayewa saboda sun fi ci gaba saboda su ne da ɗaukaka kake ganin dan ka jingina da su ka ɗauka samu ɗaukaka Allah na gaya maka tir ba haka abin yake ba innal izzata lillahi jami'a kowace irin buwaya tana wurin Allah ko ma wurinsa ya baka su ma shi ya ba su saboda haka ashe kenan dauloli kuma abin haka yake duk waɗan- duk ƙasashen da suka jingina da waɗanda suke ganin ba ɗan uwansu ba ne musulmi don su samu izza ba abin da suka samu sai ƙasƙanci waye ya ɗaukakan a ciki waye ya jingina da wata ƙasa saboda ɗaukakarta ya bar ƙasar ya uwarsa ƙasar musulunci kuma ya je wannan ɗaukakar ta samu ba a sami wata ƙasa ba wadda ta zama haka me yasa saboda al'izzatu lillahi jami'a kuma an bar wurin to da haka ashe musulmi su nutsu su tsaya su kama hanya ta farki wadda zai ba su izza guda biyu wanda yake neman izza ta duniya to Allah zai iya bashi wannan izza ta duniya kuma ya rasa waccan izza ta lahira kuma ita ta duniyan ma ba lallai ta samu ba saboda ita waccan izza ta duniya me mafi kaskanta a wurin ka kai dan adam a yanzu wanda in ka gan shi ma kyamarsa kake yi ya wuce abin da kake na najasa ne to wannan ta fi daraja a kan duniya a wurin ubangiji to don an ba su sai mai ba wani abin kirki ba ne da aka ce an ɗauka an ba su kai ne abin sha'awa a wurinka to don haka da ya masu neman ma ɗaukakar ita kanta ko ta duniya ce ba mata lahirar ba to kun ji mai ita al'izzatu lillahi jami'a wanda ya ɗaukaka shine maɗaukaki wanda ya ƙasƙanta shine maƙasƙaci ko da waye jingina kuwa Mm. to yawa.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره Mm.
إنكم إذا مثلهم Mm.
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Allah kuma ya waiwayo bayan an yi magana kan munafukai cewa suna neman girma da jinginansu ga kafirai Yahudawa an ce su dawo su nemi girma wurin Allah sai kuma a nan wannan aya sai ta waiwayo da fuskarta zuwa ga muminai almajiran manzan Allah sahabbai na gaskiya ake ja musu kunne ga wani abin da yake iya zama musu haɗari don su bari to ba su kaɗai ba hamuwa mu saurara mu ji don wannan ɗin yana ja mana haɗari Allah ya ce wa kan nazala alaikum fil kitabi ai Allah ya saukar ko nuzila alaikum ai an saukar muku fil kitabi a cikin alqur'ani a cikin suratul an'ami an saukar muku da aya a- tun a makka kenan su ko wannan magana da ake yanzu ana magana da sabon annabi ne a madina to sai ake tuna musu cewa tun a makka an saukan muku da wata aya mai aya ta kunsa an iza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha cewa idan kuka ji ayoyin Allah ana ana kafirce musu ana sukan alqur'ani ana kauda alqur'ani daga barin mahallinsa wa yustahza'u biha ana izgili da zancen Allah ana cewa ba ma na Allah bane ba to fala ta ƙa'udu ma'ahum duk wanda suke yin wannan Allah ya ce a makka mun saukan muku da aya cewa duk masu yin wannan kar ku zauna tare da su hatta ya hudu fi hadisin gairi har sai kun ji sun bar wannan maganar sun canja wata wannan ya sauka a makka a c- a can suratul an'ami inda Allah yake cewa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wannan aya ta sauka a makka to shine sai a nan madina ma aka sake saukar da ita waccan da ta sauka a maka sahabbai a lokacin suna raunana suna marasa gata ba yanda za su yi su motsa nan da nan sai kafirai cikinsu kuma ma'amala tana tare ciniki ana tare aurataya ana tare duka to kuma sai kafiran su dinga sukan addinin Allah suna sukan alkur'ani to sai aka saukar da ayar cewa da sun fara wannan kar ku zauna ku tashi ku bar wurin in kuma ba za ku bar wurin ba to su canja magana ku zauna amma su canja magana to a wannan lokacin muminai sahabbai ba za su iya in an faɗa su yi difa'i su su- su yi kace-kace da mutum ba saboda ba su da ƙarfi ba su da rauni ba su- suna da rauni to a madina fa sai aka samu a madina ma munafukai suna hada zuwa wajen yahudawa suna zama yahudawa na sukan alkur'ani sai allah ya ce a'a Amma a makka dai wannan kuna da rauni amma ya gabata a cikin a can makka an ce in kun ji ana sukan ayoyin allah kar ku zauna ku canja waje ko a canja magana to nan ma madina tana nan wannan ba wani wanda zai zauna ana taɓa alkur'ani ko ana sukan addini ka zauna kai shiru to kar kai wannan to da haka abin da yake a makka shine a madina to shine kuma har yanzu a nan kano shine a najeriya shine a duniya gaba ɗaya wannan hukuncin ko da ke ba hukunci ba ne wannan doka ce Allah ya bayar ya ce kar a yi yanzu za mu ji hukuncin a gaba Allah ya ce inna kum idan misluhum idan ake sukan alkur'ani ake sukan addini wannan bai maka ciwo ba ka ci gaba da ka da maganarka da wanda yake yin wannan to Allah ya ce sannan ka zama shi innakum hakika ku idan har kuka karɓi wannan kuka yadda da shi abin da ake yi ba ku bar wurin ba ba a canja ko magana ba idan misluhum kun zama kamar su a wajen zunubin kamun da Allah zai musu shi zai muku kenan to kaga akwai hadari akwai hadari duk musulmi na gari duk musulmi na kirki yayin da aka zo da magana ta addini wadda ba ta yi daidai da addinin ba suka ce ga addinin ka ce ko a bar maganar ko mai magana in ka fi karfinsa shi ya bar wurin in ko ba haka ba kai ka bar wurin to dole a ɗayan uku in ba haka ba kai ka zama shi haka Allah ya ce to inna Allah jami'ul munafiqina Allah kuwa mai tara munafikai ne wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a a cikin jahannama gaba ɗayansu su waɗanda suke wannan dama a madina ba almajiran annabi na gaske ba ne sahabban annabi ne amma munafukai to allah ya ce to ku sani allah ku munafukai da kuke zuwa ku zauna da kafirai yahudawa kuke yin wannan kuma ku taso ku zo ku tsugunna gaban annabi salama wai kuma kuna sahabbansa a a ranar alkiyama in an tashi ba ku tare da sahabban annabi na gaskiya suwa kuke tare da su zai tara su su da kafirai a cikin jahannama gaba daya kamar yadda suka taru a nan suke da haɗin kai a nan da kafirai to a alkiyama ma an tashi a cikin jahannama abokan zaman su kenan fi jahannama jami'an to
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين waɗanda ake yi wa albishir ɗin can dai da aka fara da su cewa a yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi su ne munafukai su ne waɗanda ya tarabbasu na bikum munafukai ne suna tare da ku su sallah da ku su azumi da ku su jihadi da ku amma ya tarabbasu na bikum kuma tare da haka suna sauraron mummunan abu ya afka muku sai aka yi tafsirin abin da suke tarabbusi din Allah ce fa'in kana lakum fatuhun min Allahi qalu alam nakum ma'akum idan musulmi na gari sahabbai suka fita yaƙi suka samo ganima aka ciwo yaƙi aka zo ba su sai su ce alam nakum ma'akum ƴan uwa ba tare muke da ku ba eh ai to sai a yago mana namu rabon kenan ko ba tare muke da ku ba wa in kana lil kafirina nasibun sai kuma da aka fita sai kafirai suka samo ganima kafirai ne suka ci musulmai a rannan da yaƙi sai kuma su lallaba wurin su kafiran sai su ci alam nastahwiz alaikum yanzu ku kafirai ku yan uwansu wato kafirai ba mun istihzazi akan ko mun mamaye ku kun manta cewa musulunci a nan madina ya fi karfin kafirci mamaye muke da ku wa namna'akum minal mu'minina mu ba mu muke hana mumine su afka muku su gama da ku ba muna ta cewa a a kyale su ai ba abin da za su iya yi ko kuma suna faɗar da ba wani cika za su kawo mana ba ba za su yaƙe mu ba mu muke kare ku daga barin mumine tunda mu ma mumine suna ganin muna tare da su inji muna fakai ba to don haka tunda kun ci ganima mu ma a bamu tamu kenan kaga suna can idan musulmi sun ci yaƙi su ce tare da ku muke tare da ku muke sallah idan kafare kuma su suka yi nasara su lallaba su je wajen su ce ai kun san ba dan muna cewa mumunai a bi ku a hankali ba da yanzu an gama da ku ina namu raba to فالله يحكم بينكم يوم القيامة Mm.
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allahu ya hakumu bainakum yawmal qiyama Allah na cewa musulmi ku yi haƙuri haka za a yi ta tafiya ba za a rarrabe ba ba za a sa ku yaƙi manafukai ba ba za a rabe ku da su ba har sai ranar alƙiyama shine ranar da Allah zai fasalu a rannan za a gane kafiri za a gane munafiki za a gane waye ba Allah da gaske za a gane waye ba Allah da gangan to Allah zai hukunci tsakaninku ranar alƙiyama amma ku sani Allah ga wani alkawari ya yi shi ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya cika shi wannan alkawarin kuma shine a kan mu in mun cika zai cika shi ma don su sun cika abin da zai cika alkawarin suka cika shi ma ya cika mu kuma to ga mu nan dai muna sauraron mu cika in Allah ya mana da gamdagatar shi ma ya cika Allah ya ce lan yaji alallahu lil kafirina ala mu'minina sabila Allah ba zai taba sa galaba da nasara ta kafirai akan mu'minai ba sam lan yaji alallahu lan lan yaji alallahu Allah ba zai sa kafiri ya galaba da musulmi ba har abada to ai hakan aka yi a baya ca nake yi musulman koro su aka yi daga mak- daga garinsu su muminai daga makka ba koro su aka yi ba garinsu ne ba su koma sun je sun kori waɗancan ba allah ya cika alkawarinsa musulunci tun yana kiran sallah a kurtu ya zo yana kiran sallah a shaɗu allah ilaha illallah iska na ɗauka ta tafi da isa ko ina tun musulmi na tafiya ya ɓoye 'yan kayansa duk abin da zai nuna na musulunci ya ɓoye shi yana tafiya bai san abin da zai haɗu da shi kan hanya ba har manzon Allah salama ya ce yanzu musulunci ya riga ya miƙe kafa daga nan har zuwa sana'a ba wanda zaka ji tsoro sai kura ga dabbobinka sai kuma Allah kawai musulunci bai miƙe kafa ba Allah bai sanya musulunci kan kafirci ba bayan kuma da mu- kafirci shine akan musulunci tunda dama musulunci ma tsirowa ya daga cikin a cikin kafiran to wannan haka Allah ya yi da musulmi suka rike musulunci da Allah da gaske to wannan alkawarin na Allah da ya ce ba zai ɗora kafirci kan musulunci ba yana nan yana nan gashi mun karanta ma yanzu magana ta Allah ce kuma ba ta expire to mu a kanmu yaya abin yake ya muke ganin kullum inda za ka ji an yi daga-daga da musulmi aka yi daga-daga ya muke jin can abu ya barke amma musulmi shine ya sha da kyar to yaya abin yake a'a ba magana za a duba ta Allah ba shi musulmin na Allah za a duba kai musulmin na Allah ka yi imani kwatankwacin kwatankwacin kwatankwacin gwargwada gwargwadon ƙasƙarin irin na abubakar ba irin na abubakar sak ba kwatankwacin kwatankwacin kai ta kwatankwatawa irin na abubakar irin na ali to in baka zo ka bi wannan hanyar ba to ba za ka ga wannan ta ɗabbaka a kanka ba dawo ka riƙe allah ka riƙe addini kai dama ka fi kowa sanin allan abubakar shine allanka saboda haka addinin abubakar shine addininka to me zai ja bambanci kuwa in haka ne ai ana samun bambanci in an samu bambanci a cikin abu in wannan ba wannan ba ne in an samu bambanci babu, babu aibi amma addinin wancan shine wannan addinin annabin addinin wancan shine annabin mu komai ɗaya ne ba abin da aka canja da abin da sahabbai suka bauta wa Allah da manzansa a- Allah kuma suka bi manzansa mu ma in muka bauta wa Allah kamar yadda suka yi shikenan babu laifi wallahi za ku ga yadda za a yi shi Allah ya san ta inda za mu hau din kuma ku da kuke neman ta dabara ba dabara a cikin hawa in ba haka ba kullum muna nan ƙasa Allah ya kiyashe mu Eh, to don haka alkawarin Allah na nan cewa ba zai ɗora kafiri akan mumini ba ba zai bashi hanya ba idan kafirin ya zama ya tabbata kan inda yake alkawari ne amma da da sharaɗi da wa'adi da da akwai da akwai sharaɗi in an cika sharaɗin wa'adin sai ya cika to إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى mm, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون يخدعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Allah ya ce innal munafiqina hakika su munafikai yukhadi'una Allah suna suranta suna ganin suna yaudara Allah saboda tsabba wauta irin tasu wa huwa khadi'uhum shi ma ya nemi musu irin abin da suka yi masa din yana shirya musu irin nasu shirin su suna suranta suna kamar suna yaudara ubangiji Allah ya suranta aikinsu da kamar na mai yaudara kuma yana mai yaudarar ne to sai aka ce shi ma Allah zai musu irin yana musu sakamakon irin nasu shirin misali yanzu to amma sai aka yi saboda wani abin da laraba suke cewa mushakala irin abin da ka zo da shi in ne maka sakamako da irin naka sai a kira sunan da naka da nawa iri ɗaya amma ko da ba zai zama a sunanci a hakikanci iri ɗaya ba ne yanzu misali yanzu idan ka zo ka yaudare ni ka shirya yaudara cikakkiya da kake ganin ta ko'ina ba zan iya hango ta ba zan burma a ciki da ka zo duk ka gama shirin na kalle ka sai na ɗago duk gaba ɗaya yaudara kuma ɗaya ba ta ɓuya gare ni ba amma sai na nuna ma ban gane ba kuma mu ci gaba da tafiya a haka da kai kai kana ganin na gane ni na ganin kai ne baka gane ba dan ni na gane ka na zo daidai inda zan waske zan waske to waye da ruwa a ciki kun gane to nan haka ai faru saboda haka to kaga a haka sai a ce ni ma na yaudare kan ai amma ta waye yaudara ta kira ta ai kaga ta sakamako ne na abin da kai na mayamma da shi to haka yake su munafukai sun shirya sun zauna da musulmai a matsayin sun yi imani da Allah a zahiri amma ba su imanin ba to kuma gashi duk wanda bai imani da Allah ba Allah sawa yake a yaƙe su ga kafirai nan da suka bayyana rashin imanin su an yaƙe su su kuma wannan abin da suka bayyana na imanin ko da ba na gaske ba ne an ce kar a yaƙe su ɗin an zauna da su sai suke ganin ai sun yaudara to shi kuma Allah ya sani sai ya ce eh a barsin a haka da an fito da su fili ba sai a yaƙe su ba to sai Allah ya ce a barsu a wannan surar da suke ganin kamar sun buyan to a barsin a haka to sai Allah ya ce shi ma ya yi musu abin da suka yi masa din su sun na ganin sun yi yaudara to Allah ya ce eh mun gane amma a barsu a haka to su ma an yaudare su sun ga kamar su gani suke ai ba a gane su ba yanda ka ɗau abubakar haka ka ɗauke su su haka suke ɗauka waɗanda musulmin a wannan lokacin haka suka ɗauke su Allah ya ce wa huwa khadi'uhum wannan shine abin da masu tafiri wasu suka tafi akai amma Abdullahi dan Abbas zai ce a'a anan sun yi yaudara amma Allah zai su ma zai musu irin wannan sai a ina sai a lahira sai an je lahira dama su suna ganin suna tare da mu'minai an ce kafirai zalla su ware sai su ware can su kafirai amma ba su a ciki wa'ai su mu'minai ne su ma anan ma wai yaudara za su kenan ko to shi kenan da Allah ya tashi sa wa muminai haske sai ya sa har da su munafukan ranar alkiyama kun san rana ce wata iri to za a tafi wurin siraɗi siraɗin da annabi ya kwatanta shi kaifi gare shi kuma siriri ne kamar takobi kuma ta nan za a taka a wuce kana haure shi ka faɗa gidan rahama aljanna in ba a haure ba kuma aka zame daidai kan wuta aka ɗora shi duk inda aka fada ciki wuta aka fada to sai a sa haske wanda zai haska maka ga yadda za ka yi ka taka ɗin duk mumini ana da wannan hasken fa ana tafiya da hasken shi ma kafiri fa da hasken sai an kusa zuwa sai nasa ya mutu shi ma ba ammar ba ba ammar irin yadda ya ba to shine kake jin Allah yana cewa suna cewa zaruna na qatabis min nurikum ku dan saurara mu dan dosana daga hasken ku mana na ku hasken ya haska mana mumini sai yawa ya ce kila irji'u wara'akum faltamisu nura wannan hasken ba dosana sa ake anan ba can duniya muka dosano shi mu ma faduri wa bainahum bisu shikenan ma sai a sa wani hijabi da za su ma daina ganin ko kyalkyalin walwalin hasken muminin ma shi sa abdullahi dan abbas ya ce haka ake nufi sai ya ma kawo ya kwatashin da aya da Allah yake cewa eh, eh, kam- masalin masalin kan masalin lazi tauqada naran فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون an ba su cikin duhu ba za su gani ba bayan kuma da suna ganin ko in an tafiya fa kaga ai kuma suna ganin wata ba yaudara ta can mata dawo nan ina wa huwa khalid kuma za a yi musu abin da suke a duniya ila qamu ila salati munafikai yana daga wata sifofin nasu Allah ya ce in sun tashi zuwa ga sallah za su yi sallah qabul kusala yana daga alamar sai su tashi suna masu kasala ai dama ita sallar ma kanta da ake yi ai a gaban annabi da sahaba ake yin takar makan lawo ai munafiki ba ya sallah a gida ai idan har bai sallah a cikin gobe bai yi gaba gaba ɗaya. me yasa saboda ai sallar da ma yura'un nan na bi suke dan a gani to ai goga ba zai a gida ba da haka to shi yasa idan ta kama dole sai an yi ta a cikin mutane cikin sahabbai ko ana cikin halin tafiya ai sai dole an yi ko to ka muku dan sai ki tashi da kyar da kyar kamar ba sai ba amma dole sai an yi din da kuma bai ba za a ci ko ba da sallah yura'unan nasa suna nuna wa mutane suna yi wala yakuruna Allah illa qalila ko ba sa ambatan Allah ai ba sa sallah sai kaɗan ko ko ba sa ambatan Allah da yake cikin sallah sai kaɗan ambatan Allah da ake a cikin sallah da na kone da na turi wanne fi yawa wanne fi yawa na kone yawa ana gidan mala eh kun ba da aka fi kuma ai ba zan kira ku da sama ai na koye zikirin da ake yi na koye ya fi na fili yawa to su in sun tashi la yadkuruna la illa qalila in sun yi sujada ba abin da kike cewa an gane idan an tafi rukuku ba abin da kike cewa in sallah ce mai karatu na- na koye gaba ɗaya shuru an gane to wanne ne suke ambato illa qalila wanda dole sai an fito waje shi ne kalilatin kuwa game da muka faɗa duka to shi suke yi a sallah in kamu ila salati kamu ibara kuma la yakuna la fi hadhihi salati illa qalilan sai dan kadan wato wanda a iya ci to
مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا mudabdabina bayna zalik lallai kafirai daga jin surar da aka suranta ta su na cewa su je wajen muminai su ce kaza su je wajen kafirai su ce kaza lallai za a samu suna nan suna nan nan suna masu zabzaba ai at-taraddud baina zawka wa zalika tsakanin nan da nan su je nan su ce mu na nan ne su je nan su ce mu na nan ne haka munafikai suke la ilaha ula su ba su jinginu da musulmi ba a ce musu musulmi na gaske wa la ilaha ula su kuma ba su jinginu da ba su koma wurin kafiran ba a ce musu kafiran tsantsa to Allah ya ce wa man yudlilillah wannan ko aibata ne ba inda suka ji daɗi su kafirin fa ba ma yadda da su kafirin ma bai yadda da su yadda yadda ya yadda da kafiri dan uwansa sosai ba su ma musulman sun fara ga- sun fara gano su ba su yadda da su yadda ta sosai ba wa man yudlilillahu Muhammad. wanda duk Allah ya batar da shi ya sa shi dardajje ne shi daga barin shiriya falan ji da lahu sabila ba za ka samu ba za ka samu tafarkin shiriya a gare shi ba to wai zai shirye shi bayan Allah da zai da za a shirye shi zuwa gare shi kuma shi ya bashe shi ba shi da ba shi da shiriya to يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين mm, أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Allah dai yana kira ya ku muminai la tattakhidul kafirina awliya min dunil muminina kun ga munafukai sun riƙe yahudawa abokai bayan kuma su abokanku ne ku muminai kaga sun hada biyu kenan sai Allah ya ce ku mumini ku mumina kar ku yi haka kar ku ɗauki kafirai auliya'a waɗanda suke abo- abokai da za su jibinci lamarinku min dunil mumini bayan ga mumini Allah na ta nuna wannan ne cewa la ilaha ila'i wa la ilaha ula nan to ba su kadai ne ba suke da wannan sifa kada mumini ka zama kana wannan zabzabar me amfani me fa'ida me dalili na Allah yake zaro mana wannan siffofin na munafukai da yake zargin su da ita muke ji yanzu kawai kana ganin ji muke yi don mu ji an zarge su waɗancan wannan siffofin idan aka yi aiki da su a yanzu ba za ta yi tasiri akan wanda ya aiki da su ba walla za ta yi tasiri wanda ya zama shi ma mu zabzabi ya zama wancan wanda ya riƙi kafiri waliyi min dunil mumini na bayan ga mumini ya zama wannan amma me ake nufi da riƙon kafiri waliyi shine ya zama cewa wato ba ma'amala aka hana ba ciniki za ka yi da shi amma kana ciniki da shi zuciyarka ba ta amince da shi ba gayar amincewa ba za ka ba shi wakilci ba idan ka a rufe ya zama wakilinka a cikin kasuwancinka ka rufe ido ka ɗauke shi ka wallanta shi akan wannan kenan to Allah ya ce kar kai wannan ga mumini shine za ka yi wannan to waɗannan abubuwan duk su aka hana ba wai kai ciniki nawa na siya nawa ka sayar min ba kana da oda kana da kaya eh turo min tura maka duk wannan Allah bai hana tsakanin a yi shi tsakanin mumini da kafiri ba amma ya jibinci wani lamarinka a'a wannan sai dan uwanka mumini domin shi a wurinsa komai halal ne to in ka jibinta shi a wani abu ai komai zai kawo maka shi a matsayin daidai to kai daidai ne din a wurinka to ba za ka yi wannan ba wannan kenan sannan kuma har a wurin ma'amala 'yan uwa mutum ne ya zo saura kantin ka ɗaya tak ga mumini na allah na gari ka tabbatar da mutumin kirki ne ga wancan to kan ka ɗauki wancan ka ba shi ka ba wancan ɗan uwanka mumini shi ya fi a ƙarƙashin ɗan uwanka mumini ka san ƙoda da hanta nawa ce za ta tausasa ta musulmi a ƙarƙashinsa da zai ci abinci a ƙarƙashinsa a wancan shi kuma kasan ɗan uwansa irinsa irinsa abin da zai raya to shi ne sai dai a yi abu da ya kamata allah na ta jan kunnen mu a turidu na an ta ji lillahi alaikum sultanan mubina shin allah ya ce wa musulmi kuna so ku sa hujja bayyananniya ce ga Allah ranar alkiyama wanda zai azabta ku da ita a fili ku fito da hujja a fili da ka zama cewa ka fifita kafirci akan musulunci ai ka zo da hujja bayyananniya da za ka je a gaban Allah da ya zo da wannan a kama ka aje ba ka wuta so so kuke ku bayyana hujja kirikiri ta cewa ku ga ga abin da za ku kona ku da shi kar ku yi wannan إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah ya ce munafukai fa a wuta wuta ba ta munafukai ce kawai ba za a sa kafiri za a sa ma wanda ba kafirin ba ko da ba zai daɗe ba amma shi munafiki shi wurin zamansa a cikin wuta daban ne ina ne fidda rakil asfali minan nar yana ƙarƙashin rufin rufin rufin ƙarshe na wuta kenan ita kanta wutar a wajen ƙonuwarta akwai hawa hawa ta wutar wanda yake bayyana hawa-hawa na azaba can can karkashin karkashin wuta ya fi ko ina azabtuwa kenan to munafiki yana can walan ji da lahum nasira kuma ba za ka samu mai taimako ba gare su ba wanda zai iya fito da munafiki daga can da rakil asfali minan nari ya kawo shi saman wuta ko tsakiyarta in an sa shi a can yana can to bare ma a ce a fito da shi waje kuma ba wa zai fito da shi baka da mai taimakon munafiki kafiri
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما to kaji irin abin da Allah ya faɗa wa munafukai munafukai na wannan lokacin wannan ayat ta sauka sun ji ta an samu wasu kaɗan daga cikinsu sun tsoraci Allah da gaske sun dawo to masu irin wannan halin waɗanda suke abuta kafirai fiye da muminai masu jibinta kafirai fiye da muminai waɗanda suke nan da can su je nan su je can sun san abin da zai ruguza musulunci ne amma sun sa hannunsu a ciki ma'aikaci ne kai ka san wannan abin zai ruguza musulunci kuma kai ka zauna wai aika sa ka aka yi wai sa ka allah ne sa ka ka bar wannan aikin mana duk wanda ya san cewa lallai da wannan hannun nasa musulunci zai cutu to ya bar wannan aikin idan ba haka ba kana wannan aikin kuma kana nan tare da mu kuma kana taimaka musulunci kuma ka gina masallaci can kuma ka yi abin da zai rusa shi to mu zabzabi ka zama mu zabzab sai ya hau kanka wannan to sai allah ya ce har yanzu ba a rufe kofar tuba ba ga na daɗin to har na yanzu ice illallazi na tabu wanda ba za su shiga wuta a wutan ma su shiga can ƙarƙashin rufinta ba in sa su a ciki sai waɗanda suka yi abu hudu tabu suka bayyana tubansu cewa mun daina munafunci mun dawo musulunci sak wa aslahu idan da sun yi ɓarna inda ikon gyara su je su gyara abin da suka yi na ɓannar idan rubutu kai da abubuwan da zai ruguza addini kuma kana kan kujera har yanzu dawo ka ce an janye abu kaza da abu kaza mun gano kuskure ne ba sai ka ce musulunci ne yasa ka gane kuskure ka ce ka kirkiri kuskuren kuskure ne a dawo ga yanda abu yake shikenan idan ku ne da doka a hannunku ku iya matuƙa kan ku yi abin da zai cutar da al'umma to ku gyara tabu wa aslahu abu nawa kenan mutum ya tuba shine ya bari ya bar abin da yake yin a sannan sannan abin da ya yi na baya ya gyara wa ta samu billah kuma ku riƙe Allah daidai sosai munafiki dama bayan yana wancan munafikin kun san an ce baya yin ma addinin to ya dawo a yi addinin da gaske ya tsarkake addininsa ya riƙe Allah da gaske wato ya riƙe addininsa da gaske kan wani abin da shi'ara ce ta musulunci ta wuce shi bai yi shi ba to idan da ba dan munafunci suka yi ba to iya nan ai tuba ya gama mutum ya tuba ya bari ya gyara abin da ya na bannar ya zo ya riƙe addini kamkam da ibada ba shi kenan ba to amma su munafukai akwai sauran tuba ɗaya akwai sauran aiki ɗaya shi sa aka ƙara shi aka ce wa akhlasu dinahum lillah saboda shi tubansu shi ya dangana da zuciya ai munafunci shi a ina yake nasu ina ake munafunci ba zuciya ke don haka sai sun dawo wannan cutar ta zuciyarsu ta rashin ikhlasi sun gyara ta duk bayan wancan tuban to idan sun wannan Allah ce fa'ula'ika ma'al muminina sannan suke tare da muminai a nan duniya sun zama muminai na Allah cikakku irin sauran sahabbai sannan ula'ika dai ma'al muminina waɗannan su ne za su zama tare da muminai na Allah a ranar alkiyama a gidan ƙarshe inda aka sa su abubakar su umar nan za a sa su don su ba su habban manzan Allah da salama sun tuba sun bari sun gyara aikinsu sai me sai shiga cikin gidan da yan uwansu muminai suka yi ma'al mumini na kenan da haka har yanzu duk wanda ya risku da irin wannan wa'azin da Allah yake wa bayi in fa ka ji irin wannan wa'azin musamman ma tafsiri na ayoyin Allah wanda yake tafsirin fa ba shi yake yin wa'azin ba shi yake faɗar abin da aka faɗa dai shi yake faɗar abin da ake faɗa amma mai wa'azin Allah ne don haka wanda ya ji wannan ya risku da wannan to ya gyara abin da yake tsakaninsa da Allah ya kyautata imaninsa ya kyautata abin da zai risku da Allah da shi baya jin ɗar to in yi haka yana tare da mumine na gari duk wani wanda yake aka iya ansa sunan mumini ma'al mumini na Allah ya ce tun daga muminin annabi Adamu har zuwa na annabi Muhammadu kana tare da su Allah ce wa sawfa yutillahu almu'minina ajran azima ai ko kun san abin da na tanada wa bayina mumine ai kun san shi Allah ya ce da sanin zai bawa muminai ajaran wani irin lada mai girma in an tashi faɗan lada mai girma duk masu tafsiri sai su ce aljanna amma fa magana ce Allah yake cewa wani lokacin yana faɗa aljanna da kansa a wani wurin ya ce zan ba da aljanna in an yi kaza amma wani wurin da kansa ba aljanna yake faɗa ba sai ya ce lada mai girma amma masu tafsiri da suke cewa aljanna ba kuskure suka yi ba su ma to sun san wani abin sama da aljannan ne mu mun san wani abin sama da aljannan ne duk abin da Allah zai girmama zai sai a ce aljanna to a cikin aljannan ma suna ta tara kuma ni'imar suna ta tara kuma akwai abin da ma a aljannan ba a san shi ba bare a faɗe shi to ajaran aziman din nan ka ɗauke shi yana ciki bayan aljannan akwai wani abu na nan me shi ba sani ba amma Allah ya ce zai ba da shi shikenan ka, ka, ka aminta da wanda ya ce zai ba da abu mai girma ka san shi mai girma ne kuma to ba shi kenan ba yanzu in yaro ne ce zan baka dan wani abu mai girma ba ka san yanzu aka yanzu aka wani wata ala zai baka mata sha kasa ba babba amma yanzu ko ko eh, shugaba ne shugaba da yake shugabanci ko ko ko kasa ko wani abu ya ce wani na aje maka kyauta babba to ai kai ranka ya dinga raya maka kenan ko meye ko meye ma duk abin da ka faɗa sai ranka ya ci kai ai babba fa ya ce to Allah ne ya ce na zan ba da wani irin lada babba Allahu akbar to sai an riski wannan sai an gan shi kawai to Allah ya ce amma fa a tuba a zama nagari a gyara ayyuka to wanda ya wannan su san suna da lada babba a wurin Allah to ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم mm, وكان الله شاكرا عليما
Allah ya ce ma ya fa'alu Allahu bi azabikum abin da ya sa Allah idan ya maganar azaba ya maganar azaba ya faɗi narko ya faɗi narko ga wanda ya riske shi bai tuba ba kuma sai ya buɗe masa ƙofa ta tuba ya ce har yanzu fa ba makara aka yi ba zo mana in gafarta maka sai Allah ya ce shin wai Ubangiji me zai yi da ya azabta ku me fa'idar Allah ya azabta ku in shakartum wa amantum a ce kun zama muminai kuma kun yi godiya ga Allah to kuma Allah ya ce sai in azabta ku to me azaba za ta yi min me na ai ita azaba ana yin ta ne saboda ɗayan abu uku ko dai wani fushi da kake da shi da ka fusata ni in azabta ka gwargwadon yadda ka fusata ni ko fiye da haka ma saboda me saboda ka fusata ni ni ɗaya kenan ko kuma a ba ni ka fusata ba ma wani nawa kai wa ko masoyi na ko ɗan uwa ka ci zalinsa in rama in ɗau fansa ko ku a'a haka ne sha'awa kawai in zalunce ka ba shi kenan ba to duk cikin waɗannan guda uku idan kun ba Allah ya ce to me ya same ni a nan da zan muku wannan azabar Allah in shi kuka fusata ya ce kun tuba to kuma shi kenan sai muku azaba ni kuma da kai da kai da kai da kai da kai a wurin Allah duk bayi ne ba maganar saboda kai wa wannan yayi wannan babu wannan saboda haka Allah a wurin sa bayi duk bayinsa ne in in yanzu ka zo ka cuce ni na ce na yafe maka Allah ma sai ya ce na yafe maka ko ku haka kawai ba kai ba Allah zai maka azaba ya ce Allah ba ni da wani fa'ida ba wani abin da za- zai zama ya sa na yi muku azaba in, in shakartum wa amantum in kuka haɗa sifa guda biyu fa sifa ta godiya da sifa ta imani wace ce a gaba da imani da godiya wanne ne a gaba eh ah yau almajiran malam ba su kai ba ai godiya ce a gaba da imani shi sa a nan ma aka fara gabatar da shukuru din akan imani ai watakil sai ka ga ah yo imani wani abu ya sha gabansa lokacin da bayi suka zo duniya da suka aka suka rayu a duniya sun tadda duniya duk abin da rayuwarsu take so Allah ya shirya a- a a ban duniya ba sai da suka zo aka yi musu rumfa ta sama ba ba sai da suka zo aka shimfiɗa musu ƙasa ba ba sai da suka zo aka aka shuko aka fu- fito da bushiyoyi da za su ci 'ya'yan itatuwa ba ba sai da suka zo suka tadda ruwan da za su sha ba sun zo sun tadda duk akwai wannan a shirye to da Allah da faɗowa in ka faɗo ka ga waɗannan ba za ka ringa laliban waye ma wannan ba idan ka same shi me za ka fare masa sannan kuma ya ce to ka gode to kuma ga abin da nake so ka yi mun shine ka yi imani da ni haka ya faru saboda haka da bayi suka ba- wayi gari a bayan ƙasa suna ta kallon abubuwa sai Allah ya aiko manzo ya ce ce ni ne musu duk wannan abin kuma ga tafarki ga abin da nake so saboda haka idan har kun yi godiya daga abin da Allah ya yi muku to kuma ku yi imani da shi saboda haka shukuru din shi ake fara samu sannan a samu imani din Eh, abin da yasa kai musulmi kake ganin cewa kamar imanin ne gaba da shukuru tasowa kai cikin imanin ba ni'imar ka fara gani ba imanin ne ya fara zuwan maka shi yasa sai ka ga daga baya kuma duk ga ni'imomi nan kuma sai kai ta godiya shi yasa sai ka mai da imanin ne a gaba Eh, amma wannan ana magana da kafirci sanda annabi ya zo yana wa'azi su duk kafirai gaba ɗaya ni'imar Allah ga ta na abai gare su to Allah ya ce in kun yi godiya gare ni kuma kuka zo kuka yi imani to me yasa muku azaba wa kana Allahu haƙiƙa ubangiji ya kasance shakiran mai godiya ne ga ayyukan muminai me godiyar Allah ga aikin mumini ya saka masa da alheri mana da aljanna da ya dasa aliman masani ne da halittarsa duk abin da ka ji Allah ya tsara ya ce kar a yi in mara kyau ne ya san zai cuce ka don shi ya yi ka ya san ka ya kuma san wancan abin da ya hana ka idan kuma mai kyau ne maza maza ka yi shi ya san zai amfane ka to Allah ya taimake mu ya ba mu ikon yin abin da ya tsara mana ya hana mu abin da kuma ya hana mu